الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha shida ga watan jimadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da bakwai ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya ƙara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi na al'allama wato abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na goma sha shida cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta babi na hamsin da biyar babu ma ja a fi bauli ma yi ukalu lahmu ma'ana babin da zai yi bayani akan wato bawali na dabbar da ake cin namanta idan ana cin dabba wato ana cin naman dabba to ina hukuncin bawalin wannan dabba to mun karanta hadisi da ya zo daga sahabi anas dan malik radiyallahu an na ainihin wato nasan min uraina ko ukun kamar yadda ya zo a wata ruwaya wanda wannan fikihun da ko fikihun da imamu tirmidhi ya fitar a ciki shine wayannan mutane da suka zo yanayin garin Madina a matsayinsu na baki suka karbi musulunci sai yanayin garin Madina bai karbi jikinsu ba sai suke ta rashin lafiya cikin su yana kumbura annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace aje su sha nonan raƙumi da kuma fitsarin raƙumi wannan shine yasa suka samu daidaituwar yanayin ɗabi'ar jikinsu ta dawo suka samu sauki kuma daga baya suka yi abin da suka yi wanda mun karanta darasin da ya gabata ya yi sama da haka a mahallu shahid shine sun sha bawalin raƙumi kuma inda bawalin raƙumi najasa ne to ba za a ce su sha shi ba domin Allah ta'ala bai sanya waraka cikin abin da yake najasa ko abin da ya haramta ba kusa a ƙarƙashin haka malamai suka yi ta tattaunawa wasu suka ce e sun yadda amma iya bawalin raƙumi shi kaɗai ne ɗahiri wasu malaman suka ce a'a dukkan dabbar da ake cin namanta to bawalinta ɗahir ne da aka koda ya taba mutum ko ya zuba a jikin mutum ko ya zuba a guri to wannan abin ana tsabtace shi ne ko ana wanke shi a babin tsabta ba a babin najasa ba da aka fitsarin dabbar da ake cin namanta kama daga bahimatul an'am kenan kaga abin da ya shafi raƙuma shanu tumaki awaki sannan da kuma kashi ko turosan dabbobin da ake cin naman su shi ma kaga kamar wato abinan imam malik a cikin muwatta ta tasa ya kawo wannan bayanin har ma an kawo athar da aka samu daga sahabbai kamar abdullahi dan umar cewa idan dabba ta zama jallala ma'ana dabba ko da ana cin naman ta to in ta zama jallala tana zama jallala ne in ya zama tana amfani da najasa ya zama najasa ce ta gina jikinta namanta ya tofo ne da abin da take kalaci da shi na najasa to wannan dabbar ta zama jallala ba za a iya cinta ba har sai an killace ta an ciyar da ita abinci mai kyau har suka dinga tattaunawa kamar in ban manta ba ibn umar yana ganin girman dabba ake kallo kamar kaza ya ce za a ajiye ta sai bayan kwana uku duk abin da ta ci wancan ta kasa yadda shi ta kuma ci abu mai kyau ya gina jikinta sannan sai a yanka ta kenan kaga ba za a yanka ta ba a lokacin da ta zama jallala tana cin kwatami tana cin mushe tana cin bayan gari tana cin kaza to in ya zama wannan shine abin da ya gina ta to ta zama jallala ba za a iya cin wannan ba har sai an killace ta wani abincin mai kyau ya sake gina jikinta sannan sai a yanka a ci ala ayi halin dai matsala ce wadda malamai sun yi sabani akai wasu suna ganin a bawalin dabba najasa ne wasu suna ganin bawalin dabba ba najasa bane har ma suna ganin cewa tunda an ce bawalin raƙumi ba najasa bane suka ce kasantuwar an ce ai amfani da shi a matsayin magani su waɗanda suka ce najasa ne suka ce wannan baya fitar da shi daga hukuncin najasa ala ayi halin kun tuna satin da ya gabata mun karanta maganganun magabata akan wannan gaba da kuma abinda suka tafi a kai na ainihin wato wannan hukunci za mu shiga ko kuma mun karanta babi na hamsin da shida babu ma ja a filodo iminar rih babin da ya zo na sake alwala idan mutum ya fitar da iska ma'ana ya hutu kuma ya ji sauti ko ya ji wari ko wata hanya cikin hanyoyin da zai sami ya ƙini cewa alwalarsa ta warware to babu alwala babu sallah alhalin mutum yana da kari da aka sai dai mutum ya sake alwala bayan ya fitar da iska to anan ma mun karanta ainihin wato idan ya zamana iskar ba ta fita ne ba ta inda yake a al'adance tana fita ba tana warware alwala ko ba ta warware alwala kamar yadda wasu suka ce ana iya samun iska ta fita ta gaban namiji ko fuska iska ta fita ta gaban mace to irin wannan iskar hukuncin ta ɗaya da iskar da ta fita ta baya ta dubura wasu malaman suka ce iskar da take fita ta gaba ba ta da maraba ta fuskar hukunci da wadda take fita ta baya wajen warware alwala wasu kuma suka ce a'a sai fa iskar da take fita ala wajhil i'tiyad wato ta fuskar da aka saba iska tana fita shine dubura da aka suka tafi akan cewa iskar da take fita ta duburan mutum ita kadai ce take warwarewa mutum alwala to ita din ma kuma kaga akwai wanda yake da matsala ta abin nan wato abin nan basir akwai wanda baya iya rike alwala da aka yana salasurri yana da salasurri yana alwalan ma zaka ji put put tana ta fita to kaga shi suka ce da shi da mai salasul baul da ire-iren su duk kusan hukuncin su iri ɗaya ne lokacin da yake yin alwalarsa tana nan ko da iska tana fita da haka haka zai sallah za ga yana alwala iska tana fita haka zai shiga sallah iska tana fita to suka ce sai in ya idar da sallah da yayi sallama to wadda ta fita kuma bayan yayi sallama ita ce ta warware masa alwala a wajen wasu malamai ina fata an gane da haka abinda muka tattauna shine iskar da take fita ta baya ta dubura in dai ana da yaƙinin ta fita ta hanyar tabbatarwa kamar jin ƙara sauti kenan ko jin wari ko kuma wata hanya cikin hanyoyin da ake iya gane wannan iskar da ta fita ta dubura ta fita kuma iska ce wadda take warware alwala to ita kadai ce take warware mutum alwala wallahu ta'ala alam sai kuma babin da yake magana akan bacci bayan mutum yayi alwala ma ja'a fil wudu'i minan nawm mutum yayi alwala sai kuma bacci ya dauke shi shin bacci yana warwarewa mutum alwala shi sa ga a fiqihu sai suka raba suka ce akwai ahadath akwai asbab akwai ahadath ahadath kamar albaul kamar alghaid kamar arrih kamar almaziyu kamar alwadiyu kaga wayannan dukkanin su ahadath ne su ne kan tsaye in mutum ya alwala yayi su alwalarsa ta warware sannan sai suka ce akwai asbab asbab su ba su suke warware alwala ba amma sababi ne na alwala ta warware in aka same su to akwai yiwuwar alwala ta warware da haka daga cikin asbab akwai bacci shi a karan kansa ba kari bane shi yasa idan me shi yana sane da cewa alwalarsa ba ta warware ba saboda baccin yana sane da me ke faruwa a cikin gengedin ko baccin nasa suka ce alwalarsa tana nan ina fata gane har sai baccin yayi zurfin da shi ma ba zai iya tantance me ya faru a wannan mintunan da yana bacci ba to cikin abin da mai yiwuwa ya faru har da fitar iska ko kun san akwai wanda a cikin bacci zai iya tashi ya shiga ban daki je ya biya bukata ya dawo ya cigaba da bacci bai san ya tashi ba afwa bai san ya tashi ba to ai kaga wannan baccin sa yayi me an gane ko akwai wanda kafin ya gari ya waye sai daga shimfidarsa zai iya kaiwa zuwa wajen kofar kofar masallaci inda akwai walawa guri zai din juye juye ne ga inda ya kwanta amma sai inda mansa ya kare a cikin bacci wani guri mai tudu ne ma zai ta fadowa kamar sau biyu sau uku an gane ko wani banda turanci da zai ta yi saki ba kaidi malam ya ta maganganu kaji kuma in ka tashe shi kace a kai jiya wai me kake ta faɗa ne mun ji kana ta faɗa bai ma san yayi ba to kaga kenan akwai baccin da mutum zai iya sanin me ya faru akwai kuma baccin da yayi nauyin da mutum shi kansa bai san me ya faru ba dan haka in ba shi da wato wani tabbaci da zai bayar na cewa alwalarsa bata warware ba to kaga anan baccin ya zama sababi na a samu abin da ke warware alwala ya zo ya warware ta ba dan shi baccin shi kari ba ne ya kamata ku gane shi sa a fikihu sai a ce maka akwai cikin masu warware alwala sai a ce maka akwai ahadath akwai asbab su asbab ba najasa bane ba warware alwala suke ba amma ana ganin in aka same su kamar yanzu a hau mota ba burki akwai yiwuwar hadari ya faru sababi ne na a samu mai hadari amma ana iya samu kuma mutum ya je har inda zai je ya tsaya ba tare da hadarin yayi mai ba ya faru ina fata an gane to haka ita ma in mutum yayi alwala sai yayi bacci kuma baccin yayi zurfin da ba zai iya gane me ya faru ba to cikin abin da ake ganin zai iya zuwa ya warware alwalar wato akwai hutu akwai bawali da sauransu kuma menene sababin abin shine baccin da yayi ina fata an gane da haka wannan shi ma mun tattauna har ma mun faɗi maganganun da malamai suka yi cikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su cewa in dai mutum yana zaune a kan mazaunansa to baccin koda ya yi tsawo alwalarsa tana nan amma idan mutum ya ɗan gincira ya mazaunansa suka ɗan tuntsira haka to a nan suka ce alwalarsa ta warware ina fata an gane sun kawo hadithin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da cewa hadisi ne wanda yake mai rauni cewa annabi ya yi bacci har an ji yana munshari kuma ya tashi ya sallah bai canja alwala ba na fata an gane amma hadisin da'ifi ne da aka ba za mu istishhadi da shi ba amma an samu sahabbai sun kasance suna bacci kuma su tashi su yi sallah ana jin suna yin munshari kuma su tashi su yi sallah ba tare da sun canja alwala ba to bisa wannan malamai suka tattauna duk da wasu sun tafi akan al'ainu wika'us sahi fa idza namat al'ainan istadlaqa al-wika a ƙarƙashin wannan sai suka ce inda hadisin ya inganta to bacci ko da dan haka mutum ya alwalarsa ta warware saboda cewa ya al'ainu wika'us sahi fa idza namat al'ainan istadlaqa al-wika' kenan a wannan hadisin shi ba a yi la'akari da bacci ya yi nauyi ko bai nauyi ba mutum ya san me yake yi ko bai sani ba in dai an yi bacci alwala ta warware to hadisin ba shi da inganci shi sa sai aka koma rabe-raben baccin dan a tantance wanne ne zai iya warware alwala wanne ne ba zai warware alwala ba mas'ala ce ta fiqh wadda aka shige ta to sai kuma mu dade a gurin ba tare da mun ƙara gaba ba ko da aka dai mas'ala ce sananniya ana ana ta tattauna ta yau da kullum قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط قال فقال ابن عباس يا أبا هريرة أنا توضأ من الدهن أنا توضأ من الحميم قال فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا قال وفي الباب an ummi habibata wa ummi salama wa zaid bin thabit wa abi talha wa abi ayyuba wa abi musa qala abu isa wa qad ra'a ba'd ahli al-ilm al-wudu'a mimma ghayyarat an-nar wa aktharu ahli al-ilm min ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار Abu Isa Tirmidhi yake cewa ga wani babi babin da zai bayani akan sake alwala idan an ci abin da wuta ta canza ko abin da wuta ta dafa ma'ana duk abin da wuta ta dafa shi in an ci sai an canja alwala an gane ko kaga kenan mutum ya ci abinci wanda aka dafa da wuta sai ya canja alwala in mutum ya ci nama wanda aka gasa ko aka soya ko aka dafa sai ya canja alwala in mutum ya ci gyada wanda aka gasa ko aka soya ko aka dafa sai ya canja alwala ma'ana duk mutumin da ya ci abin da wuta ta sarrafa wuta ta canza shi daga danye ya zama dafaffe to in mutum ya ci wannan alwala ta warware sai ya sake wata Abu Isa Tirmidhi yake cewa Ibn Abi Umar ya zantar da mu wannan hadisi shi kuma yace Sufyan ibn Uyayna ya zantar da su wannan hadisi daga Muhammad ibn Amr daga Abi Salama daga Abi Hurairah radiyallahu an Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda kala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace alwudu'u mimma massatin naru alwala ana sake ta idan aka ci abin da wuta ta taba walau min thauri aqitin ko da wani bantare ne na cikui an san cikui da ake yi da nonon raƙumi ko to ko da irin wani ɗan ɓantare ne wani juz'i wani yanki na cikui mutum ya ci tunda shi ma ana dafa shi a wuta ana sarrafa shi ko da shi mutum ya ci sai ya sake alwala qala yace fa qala lahu ibn abbas abi huraira yace sai abdullahi dan abbas yace da shi ya aba huraira ya kai abu huraira domin shi abdullahi dan abbas yana da fahimtar cin abin da wuta ta dafa baya warware alwala shi sa sai ce abu huraira yanzu kenan a na tawadda'u yanzu za mu yi alwala kenan minar duhuni idan muka ci abu mai maiko idan mutum ya ci kaman wani abu wanda yake an dafa da wuta yana da maiko mai mai ko kuma mutum aka soya manja ko aka soya man gyada ya zuba abinci ya ci sai ya canja alwala a na tawadda'u min alhamim yanzu za mu yi alwala kenan mutum ya sha ruwan ɗumi yanzu aka kawo gahawa ko aka kawo shayi mutum ya sha sai ya sake alwala kenan abu huraira qal faqala abu huraira abu huraira ta radiyallahu anhu yace yabna akhi ya kai dan dan uwana idza sami'ta hadithan an rasulillah sallallahu alaihi wasallam in ka ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala tadrib lahu mathala ka ja baki kai shiru kar ka dinga buga wani misali game da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwudu'u mimma massatin nar da aka fara cewa yanzu ko mutun ya ci abin da aka dafa mai maiko na mai man gyada ko abin nan sai ya canja alwala yanzu mutun ya sha ruwan dumi ko ya sha shayi sai ya saki alwala ya ce Abu Hurairah Abu Hurairah ya ce Abdullahi dan Abbas abin da nake so ka sani in ka ji hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to karka dinga wani misalce misalce karka dinga kawo wani misale misale cewa ko kaza ne ko kaza ne ko kaza ne annabi ya ce alwudu'u mimma masatin nar qala wa fil babi abu isa tirmidhi ce a cikin wannan babi an samu sahabbai da suka ruwaito hadisi ko dai mai lafazi irin wannan ko mai ma'ana irin tasa daga cikin su akwai ummi habiba wanda al'imamu tahawi da imamu ahmad da imamu abu dawud da annasa'i sun ruwaito hadithinta wa ummu salama wa zaid bin thabit hadithin zaid bin thabit shi kuma muslim ya kawo shi wa abi talha abu talha shi kuma at-tahawi da al-imamu tabarani sun kawo hadithinsa abi ayyub al-ansari shi kuma al-imamu tabarani a cikin al-kabir ya kawo hadithinsa abi musa al-ash'ari shi kuma imam ahmad da at-tabarani a cikin al-awsat sun kawo hadisinsa قال أبو عيسى أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء shi yasa wasu daga cikin malamai ma'abota ilimi suke ganin karyewar alwala da sake wata mimma gayyaratin naru daga cin abin da wuta ta canza shi wa aktharu ahlil ilmi mafi yawan malamai ma'abota ilimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wattabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su ala tarkil wudu'i sun tafi akan ra'ayin ba sai an sake alwala ba mimma gayyaratin nar daga abin da wuta ta canza na fatan gane da aka mas'alar ita ma ana so ka saba da ka daina ɗaukan zafi game da mas'aloli na addini musamman mas'aloli da malamai ma sun tattauna a kansu a babban malamin mu Allah ya ji kansa da rahama Dr. Ahmad a BUK lokacin da ya sa wannan littafi Jami'u Tirmidhi yayi Sahihul Bukhari maimakon ya sanya Muslim sai ya sa Jami'u Tirmidhi yace abin da yasa yasa hakan dan asaba da cewa ba ra'ayinka ba kai kaɗai ba ne mai ra'ayi wani shi ma yana da ra'ayi ba kai kaɗai kake da fahimta ba wani shi ma yana da fahimta duk hadisi ne za a faɗa amma wannan zai fahimce shi kuma da dalilai wannan shi kuma ya fahimce shi shi ma da dalilai da aka ka saba da cewa mas'ala wadda take ba muttafaqun alaiha ba malamai tattaunawa suka yi akanta to kada ka zo ka ɗauki wani ra'ayi ba tare da wani gamsasshiyar hujjar rinjayarwa ba kuma ka dinga ganin beken waninka wata matsalar saɓani ne tun daga kan sahabbai tun daga kan sahabbai su ma ba su samu haɗuwar kai a kanta ba wannan yana ganin kaza yanzu kaga wannan matsalar to akwai sahabban da suke ganin lalle haka ne in mutum ya alwala ya ci abin da wuta ta taba sai ya sake alwala kuma cikin masu ra'ayin hada shi abu huraira daga ciki kuma ko wanda suke ganin in mutum ya ci abin da wuta ta taba ba sai ya saki alwala ba kuma suna da hadisai su ma akan haka kuma zaka ji suwaye masu wannan fahimtar kuma ƙarshe za mu ji menene magana wadda take mar wadda take mai rinjaye shin in mutum ya ci abin da wuta ta dafa zai saki alwala ko ba zai sake ba cikin waɗanda suke ganin ba za a sake ba ko ka san hadda al-khulafa'ul arba'a abubakar yana ganin an ci abin da wuta ta taba ba za a sake alwala ba shine ra'ayin umar shine ra'ayin uthman shine ra'ayin sayyidina ali radiyallahu an wannan shine ra'ayin ibn mas'ud shine ra'ayin ibn abbas shine ra'ayin kuma amir ibn rabi'a da abu umama da al-mughira bin shu'ba an gane ko wannan dukkan su suna ciki daga cikin tabi'ai akwai ubaida akwai salim akwai alƙasin ibn muhammad akwai imam malik akwai imam shafi akwai imam shafi'i da almajiransa wannan shine ra'ayinsu haka ahlul hijaz shine ra'ayinsu sufyan al-thauri abu hanifa ahlul kufa ibn al-mubarak ahmad ishaq duk waɗannan ra'ayinsu shine in mutum ya ci abin da wuta ta dafa ba sai ya sake alwala ba na fata gane saboda suna da hujja akan haka kuma daga cikin hujjarsu akwai babi na ƙasa shine hikimar a kawo maka abu a kawo ma kishiyarsa wa bi diddiha ta tabayyana al-ashiya'u yanzu ka ji wancan babin to kuma zaka ji babi na ƙasa na ba sai an yi alwala ba dan ka gane ana samun nasikh wal mansukh a shari'a ana samun wani hukuncin ya shafe wani hukuncin manan sakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil ina fata an gane haka waɗannan duk suna da wannan ra'ayin cewa in mutum ya ci abinda wuta ta taba ba sai ya saki alwala ba to za mu ji waɗanda suke da ra'ayin sai an sake alwala ko? ba za a sake ba kai ko? yawwa babu ma ja a fitar kilwudu'i mimma gayyaracin nar babin da ya zo na bayanin ba za a sake alwala ba in mutum ya ci abin da wuta ta dafa قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بكناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بألالة من ألالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وأمر بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة قال أبو عيسى ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده إنما ورده سام بن مسك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى الحفاظ وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عطاء بن يسار وإكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن أبي بكر الصديق وهذا الصح قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا ترك الوضوء رأوا ترك الوضوء مما مست النار وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار abu isa tirmidhi yake cewa ga kuma babin da ya zo na ba sai an sake alwala ba in an ci abin da wuta ta dafa abu isa tirmidhi yake cewa ibnu abi umar ya zantar da su hadithin shi kuma yace sufyan ibn uyayna ya zantar da su shi kuma yace abdullahi bin muhammad bin aqil ya zantar da su shi kuma ya ji jabir ya ce sufyan wa haddathana muhammad bin al-munkadir yace ga wani isnadin muhammad bin al-munkadir ya zantar da mu wannan hadisi daga jabir Allah ya kara masa yadda qala yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jabir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita wa ana ma'ahu ina tare da shi fadakhala al-imra'ati min al-ansar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan wata mace cikin lansarawa mutanen Madina fa zabahat lahu shatan sai ta yanka masa akuya fa akala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa atathu biqina'in tazo masa da faranti plate min rudabin da dabino a ciki fa akala minhu shi ma ya ci daga wannan dabino thumma tawadda'a bayan ya gama ci sai alwala wa salla tawadda'a lizuhri sai alwalar sallar azhar wa salla sai sallar azhar thumman sarafa sannan ya dawo daga sallar azhar sai ya dawo gidan fa atathu bi ulalatin sai ta kawo masa ragowa min ulalati shati na ragowar naman akuya din nan fa akala manzo Allah sai ya kuma ci thumma sallal asara sannan ya tashi ya sallar la'asar wa lam yatawadda bai saki alwala ba an fahimta ko bai saki alwala ba qala wa fil babi abu isa tirmidhi yake cewa cikin wannan babi an samu hadisi ana abi bakar daga abi bakar as-siddiq radiyallahu an wanda abu ya'la da al-bazzar da al-imam at-tabarani a cikin al-kabir sun kawo wannan riwayar ta sayyidina umar wa ibn abbas riwayar ibn abbas ita kuma imam ahmad ya fitar da ita wa abi huraira riwayar abi huraira shi kuma al-bazzar wa ibn mas'ud al-bazzar da afwan yawa ibn mas'ud shi kuma ahmad da abu ya'la abi rafi'in shi kuma imam muslim ya fitar da ruwayarsa wa ummi al-hakam ummi al-hakam da amr bin umayya ita kuma ruwayarta ash-shaykhai ash-shaykhani bukhari da muslim sun fitar da ruwayarta wa ummi amir ummi amir at-tabarani a cikin al-kabir wa suwaid bin nu'man shi kuma imam muslim ya fitar da ruwayarsa wa ummi salama imam ahmad ya fitar da ruwayarta qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa wala yasihu hadithu abi bakarin fi hadha albabi min qibal isnadi sai dai hadithin sayyidina umar radiyallahu anhu da aka kawo a cikin wannan babin bai inganta ba ta fuskar isnadin sa sayyidina abubakar afwan hadithin sa bai inganta ba a da aka a cikin wannan babin ta fuskar isnadin sa inna ma rawahu husam ibn musakkin an ibn sirin an ibn abbasin wanda ya kawo ruwayar sayyidina abubakar shine husam ibn misakkin shi kuma yace daga ibn sirin ibn sirin daga ibn abbas ibn abbas yace daga abi bakar as-siddiq radiyallahu anhu shi kuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam was sahihu ruwaya sahihiya inna ma huwa ita ce an ibn abbasin anin nabi sallallahu alaihi wasallam ba magana sayyidina abubakar ruwaya ce daga ibn abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka za rawal huffaz haka manyan malaman hadisi suka ruwaito ruwayar wa ruwaya min gairi wajihin kuma an ruwaito hadisin ta fuskoki da dama an ibn sirina daga ibn sirin an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam babu sayyidina abubakar a cikin isnadin wa rawahu ata ibn yasarin haka dai har wa yau ata ibn yasar ya ruwaci wannan hadisin wa ikrima wa muhammad ibn amr ibn ata wa ali ibn abdullah ibn abbasin wa gairu wahidin da kuma ainihin wato malamai da dama an ibn abbasin daga ibn abbas anin nabi sallallahu alaihi wasallam walam yadhkuru fihi an abi bakar siddiq basu ambaci wata ruwaya da ta tike zuwa ga sayyidina abubakar siddiq zuwa ga manzon Allah ba wa hadha asahu kuma wannan ruwayar ita ce mafi inganci wadda ta taho zuwa ta tike zuwa ga abdullahi dan abbas zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wal'amalu ala haza inda aktar ahlil ilm da yawa daga cikin malamai ma'abuta ilimi sun tafi akan haka cewa ainihin wato alwala bata warware ba in mutum ya ci abinda wato wuta ta dafa daga cikin waɗanda suka tafi akan alwala ta warware mun karanta waɗanda suka ce alwala bata warware ba ko su ne makaranto khulafa to wayanda suka ce alwala ta warware in mutum ya ci abin da wuta ta dafa sai ya saki alwala akwai abdullahi dan umar akwai abu talhat al-ansari akwai anas ibn malik akwai abu musa al-ash'ari akwai ummul mu'minin aisha akwai zaid bin thabit akwai abu huraira akwai abu gurra al-huzali akwai umar ibn abdul aziz akwai abu qilaba akwai ainihin wato Yahya ibn Ya'mura akwai Al-Hasan Al-Basri akwai Al-Imam Az-Zuhri wayannan dukkaninsu sun tafi akan alwala ta warware in mutun ya ci abin da wuta ta dafa na fata an gane da aka su sun karbi wato sun yi amfani da hadisin da muka karanta a wato babin farko na fata an gane su kuma wayannan sun yi amfani da wannan babin da muka karanta hadithin da aka kawo a ciki shi yasa aka ce Abubakar Umar Uthman sun ci nama ko wani abu da aka dafa da wuta ba su sake alwala ba haka an kawo hadisai da yawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abin da wuta ta dafa ba a canja alwala ba to shi yasa suka ce arrajihu to yanzu wane zance ne mafi rinjaye cikin zantuttukan nan kowanne ka kana da salaf a kansa in ka canja alwala saboda ka ci abin da wuta ta dafa kana kan mazhabin su Abdullahi dan Umar Abu Huraira Anas Abu Musa Aisha Abu Huraira da sauransu ina fata an gane cikin tabi'ai ma kaga akwai irin su Abu Qilaba Yahya ibn Ya'mur akwai Hasan al-Basri da Imam az-Zuhri in kuma ka tafi akan in ka ci abin da wuta ta dafa ba za ka sake alwala ba alwalarka tana nan shi ma kana da salaf kana da magabata akwai khulafa'ul arba da dukan wayan da muka ambata to yanzu tunda mas'alan nan ta zama shin yanzu za a tafi a batta a bude alwala tana nan bata nan dole za a yi tarjihin tana nan din ko bata nan to arrajihu ma zahaba ma zahaba ilaihi aktharu ahli ilmi rajihin zance shine abinda malamai mafi yawa suka tafi a kai cewa alwala ba ta warware ba na fata an gane yawa saboda in kun duba a can ƙarshe ya gaya mana cewa a والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كو مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق wa'annan duk suna ganin cewa alwala bata warware ba ra'au suna ganin tarkal wudu'i barin canja alwala mimma masatin nar wa hadha shine nake so in kawo maka maganar da suka faɗa wannan magana ce ta Jabir akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tarkal wudu'i mimma masatin nar da suka tattara gaba da suka ce ƙarshen al'amuran nan guda biyu shine rashin canja alwala daga cin abin da wuta ta taba kenan hadisan da suka ce ba sai an sake alwala ba su ne suka shafe hadisan farko da suka ce sai an sake alwala kenan an samu nasikh wal mansukh shi yasa jabir yake cewa akhirul amrayni ƙarshen al'amuran nan guda biyu tarkal wudu ba sai an sake alwala ba mimma masatin nar daga abin da wuta ta dafa da aka in an ci abin da yake dafaffe ba sai an canja alwala ba ina fata an gane duk da cewa shi kansa wannan babin da za mu karanta na gaba yana da ɗan alaƙa da wannan domin akwai matsalar raƙumi shi kuma in an ci naman raƙumi shi kuma sai an canja alwala shi kuma shine ƙauli raji duk da shi ma akwai saɓanin malamai a kai kamar yadda mun zo za mu ji insha Allah ta'ala alam babu ma ja'a fil wudu'i min luhumil ibl babin da yazo na a sake alwala in an ci naman raƙumi قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضؤوا منها قال وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير قال أبو عيسى وقد روى الحجاج بن بن عرطاه هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب وهو قول أحمد وإسحاق وروى أبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي القرة الجهني وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن عطاه فأخطأ فيه وقال فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال إسحاق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة وهو قول أحمد وإسحاق وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة Ala Abu Isa Tirmidhi ke cewa babin da yake magana akan a sake alwala in an ci in an ci naman raƙumi. Abu Isa Tirmidhi ke cewa haddathana Hannadu yace Hannad ibn Sari ya zantar da mu wannan hadisi shi kuma yace Abu Muawiya shine Muhammad ibn Hazim ad-Darir shine ake masa alkunya da Abu Muawiya shi kuma ya zantar da su wannan hadisi ya ji shi shi kuma daga Al-A'mash Al-A'mash shine Sulaiman ibn Mihran shi kuma daga abdullahi ibn abdullahi razi al-hashimi kenan an abdurrahman ibn abi laila an albara ibn azib qal albara ibn azib radiyallahu anhu yace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil wudu'i min luhumil ibl game da sake alwala in an ci naman raƙumi faƙala sai manzala ce tawadda'u minha ku sake alwala minha daga cin naman raƙumi wasu ila anil wudu'i min luhumil ganam an tambaye shi game da alwala in an ci naman tumaki ko awaki faƙala la tatawadda'u minha sai ce ba sai kun sake alwala ba in kun ci ainihin wato naman ƙananan dabbobi tumaki da awaki قال وفي الباب ابو عيسى yake cewa cikin wannan babi an samu hadisi an Jabir bin Samura wanda Imam Muslim ya fitar da wannan riwaya ta Jabir bin Samura wa Usayd bin Hudayr shi kuma riwayar sa Ibn Majah ya fitar da ita qala Abu Isa abu isa tirmidhi yake cewa wa qadara wal hajjaj ibn arta al hajjaj ibn arta ya ruwaici hadha al hadith wannan hadisi an abdullahi ibn abdullahi ibn an abdurrahman ibn abi laila daga abdullahi ibn abdullahi razi al hashimi kenan shi kuma daga abdurrahman ibn abi laila shi kuma daga usaid ibn hudayr wasahihu zance wanda yake ingantacce hadithu abdurrahman ibn abi laila anil bara bin azib hadisin haka yake daga abdurrahman ibn abi laila daga bara ibn azib wa huwa qawlu ahmad wa ishaq wannan kuma shine kaulin imamu ahmad da ishaq bin rahuya suna ganin an ci naman raƙumi ba sai an canja alwala ba a sai an yi alwala afwan sai an yi alwala warawa ubaidatu dabbi عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنزل قرة الجعني شما يا أبيدة يا الضبي يا رواية دق عبد الله بن عبد الله الرازي دق عبد الرحمن بن أبي ليلى دق زل قرة الجعني وروى حماد سنونا حديث حماد بن سلمة يروي هذا الحديث وانا حديث عن الحجاج ابن أرطاه daga Hajjaj ibn Arda fa akhta fihi sai ya kuskure a ciki wa kala da ya tashi ruwaitowa sai ya ce a cikin sa an Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Layla an abihi an Usayd bin Hudayr was sahihu yanda magana take ingantacciya an Abdullah ibn Abdullah Razi an Abdurrahman ibn Abi Layla an al-Bara ibn Azib haka isnadin yake qala Ishaq Ishaq bin Rahuya yace sahha fi hadha al-babi hadithan akwai hadisai guda biyu da suka inganta a cikin wannan babi an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko hadithu al-bara akwai hadisin bara ibn azib an gane ko hadisin bara ibn azib da kuma hadisin Jabir bin Samura wa huwa qawlu Ahmad wa Ishaq wannan shine qaulin Ahmad da Ishaq wa qad ruwiya an ba'd ahli al-ilmi an ruwaito daga wasu cikin malamai ma abota ilimi min at-tabi'ina daga tabi'ai wa gairihim da wasun su annahum lam yarawu al-wudu'a su kan ba sa ganin canja alwala min luhumil ibli in an ci naman rakumi wa huwa qawlu sufyana ath-thawri wa ahli al-kufa wannan shine ra'ayin malam sufyan ath-thawri da malaman kufa suna ganin in ka ci naman rakumi alwalaka tana nan ba sai ka sake ba amma waɗanda suka ce alwala ta karye in mutum ya ci naman raƙumi sai ya sake akwai imam ahmad akwai ishaq bin rahuya akwai yahya ibn yahya akwai ibn al-munzir akwai ibn khuzaima akwai al-baihaqi akwai ahlul hadith malaman hadisi wannan shine ra'ayin su wa hadha al-madhhab aqwa dalilan kuma wannan mazhabin na in an ci naman raƙumi sai an canja alwala malai yake cewa wannan shine mazhabin da yafi karfin hujja na fata an gane amma daga cikin waɗanda suke ganin alwala tana nan bata warware ba ba sai an sake ta ba akwai alkhulafa abubakar umar uthman ali akwai ibn mas'ud akwai ubay bin ka'ab akwai ibn abbas akwai abu darda akwai abu talhat al-ansari akwai amir ibn rabi'a akwai abu umama sannan shine ra'ayin jamahir wato jamahiru tabi'in kusan mafi yawan tabi'ai akan haka suka tafi cewa ba sai an canja alwala ba in an ci naman raƙumi daga ciki akwai wannan shine ra'ayin Imam Malik Imam Abu Hanifa da ainihin wato al-Imam Shafi da Imam Abu Hanifa wannan duk shine ra'ayin su ina fata an gane to wasu sun tafi akan cewa shi babin da muka karanta na wannan shine ra'ayin waɗanda suka ce daga cikin hujjojin waɗanda suka ce ba sai an sake alwala ban an ci naman raƙumi suka ce to ai ya shiga cikin fadin tarkul wudu'i mimma masatin nar su kuma malaman da suka ce za a sake alwala suka ce ai an yi togaciyar naman raƙumi cikin tarkul wudu'i mimma masatin nar da haka raƙumi baya ciki suka ce kuma hujjar su sai aka rinjayar da hujjar waɗanda suka ce sai an sake alwala daga ciki suka ce al'amru bilwudu mutawakkir umarnin a sake alwalan an ci naman raƙumi shine wanda ya zo daga ƙarshe to shi kuma duk sanda aka samu hadisai ana ganin sun ci karo daga cikin hanyoyin da ake bi wajen rajjaharwa ma'ana rinjayar da hadisan farko ana duba inganci kowane hadisi ya inganta in aka ga wannan ya inganta wannan bai inganta ba kafa Allahul mu'minin alqital sai a ɗauki ingantacce a aiki da shi wanda bai inganta ba sai a ajiye shi idan aka duba a ga duk hadisan nan sun inganta wannan ya inganta wannan ya inganta to sai a ga wanne ne ya riga wani sai aka ga misali wannan hadisin annabi ya faɗe shi a makka shi kuma wannan annabi ya faɗe shi ne bayan an zo madina wanne ne na ƙarshe kenan to kuma sai aka ga hukuncin sun ci karo abinda wannan yake faɗa yana warware wannan to sai a ɗauki wannan sai ya zama mutaakhir din shine zai shafe hukuncin a ainihin almutaqaddim wanda ya gabata ina fata an gane to sun ce wannan mas'alar ita ma wato in an ci naman raƙumi a sake alwala shine al'amari wanda ya zo daga ƙarshe abu na farko kenan suka ce akalu lahamil ibli inna ma naqada likaunihi lahamul ibli la likaunihi mimma masatin nar suka ce shi fa wannan naman raƙumi da aka ce yana saki yana yana warware alwala yana warware alwala ne ba dan yana daga abin da wuta ta dafa ba yana warware alwala ne dan shi naman raƙumi ne kun ji dalilin su na biyu na uku suka ce anna khabarahum am lab hadisin da wayancin suke kawowa hadisi ne am su kuma hujjar da suke kafawa anan hujja ce khas shi kuma wato khas muqaddamun alal am ko da yaushe aka samu magana mai fadi sannan ga wata kuma an tsukakkiya to akan yi amfani da tsukakkiyar akan waccan mai faɗi da ba yi mata kaidi ba ko kun fahimci wannan yanzu kun ga tarkul wudu mimma masatin nar barin sake alwala in an ci abin da wuta ta dafa wannan am ne abin nan raƙumi ne ba raƙumi bane in dai wuta ta dafa kaga wancan ana maganar to shi kuma wannan hukuncin khas ne a cikin fadin abin da wuta ta dafa sai annabi ya ware raƙumi ya ce shi kam in an ci naman raƙumi ya sake alwala kun fahimci wannan sannan suka ce na hudu khabaruna sahihun mustafid suka ce hadithinmu hadithi ne wanda yake sahihi kuma mustafidun ya shahara suna ganin hadithin wancan cewa hadithin da wancan suka kafa hujja tarkul wudu'i mimma masatin nar su wa'annan malaman suna ganin hadithin bai ma inganta ba hadithin da ya inganta shine wannan hadithin da haka da wannan wasu malaman suka rinjayar da kaulin sake alwalan an ci naman rakumi suka ce ya fita daga cikin fadin tarkul wudu mimma masatin nar Allah ya sa an gane da haka kaga kenan a mazhabin da muka tafi akai ko ya furin jaye shine shi naman raƙumi ya fita daga cikin jeran giyar abin da wuta ta dafa abu na ƙarshe suka ce shi fa ƙarar aka tambayi annabi in mun ci naman raƙumi za mu sake alwala ya ce eh ku sake alwala kun ci naman raƙumi in muka ci naman tinkiya ko akuya za mu sake alwala ya ce ba sai kun sake ba na yi tambaya ce suka ci ga matsala a fili wannan ya nuna cewa a ƙararrama wannan hukuncin ya an tsame shi daga cikin faɗin wancan hukuncin da muka karanta na tarkul wudu min ma masatin nar ko matsala ta fito muna da mintuna na'am eh to ai karfin hujja za a kalla eh ai shine ai ai duk dakkancin sai a kalli kuma karfin hujja yanzu kaga su wayannan hujjar da suka kawo na farko tambayar annabi akai ai hadithin cewa su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil wudu'i min luhumil ibl qala tawadda'u minha tawadda'u minha sai aka ce wasu ila anil wudu'i min luhumil ganam fa qala la tatawadda'u minha ai da kulla qaulin inda qauli muhammadin ko sallallahu alaihi wasallam babul wudu'i min masjid zakar wannan ita ma akwai sabanin malamai akan wannan matsala babun saki alwala in mutun ya taba gabansa in mutun ya taba gabansa min gairi ha'il ba tare da wata kariya ba ba a saman tufafi ba hannunsa ya taba al'aurarsa kai tsaye قال حدثنا إسحاق ابن منصور zai shiga ba to ko mun fara kila za mu kwana a jeji kenan to insha Allah sai mu tashi kan wannan babi din abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin